أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وإن روى الاثنان عن شيخهما يسبق موت واحد بينهما وأمر الآخر دهرا دهر ما ألف fasabiqul lahiqu anhum kal urif akwai wani nau'i da malaman hadisi ke kiran shi as-sabiqu wallahiq as-sabiqu wallahiq waɗannan kalmomi guda biyu ba ana nufin akwai wani abu sabiq akwai kuma wani abu lahiq ba a'a sai sun haɗe tukuna za su zamanto nau'i guda ɗaya saboda haɗuwan nasu ne yasa aka ce asabiqul lahiq to shine suke so asabiqu wallahi ko asabiqul lahiq wannan wata matsala ce ke kasancewa cikin sanadi wanda kuma malamai ke kokarin bayyana warware wannan matsala din ta hanyar sanin shi asabiqu wallahi din shigen wannan kamar malamai wasu malamai da suke faɗa ne rakib da atid din ba ana nufin mala'iku ne guda biyu ɗaya sunansa rakib ɗaya sunansa atid ba ma yin shi zumin kaulin illa na daidai rakibun atid din mala'ikun ko guda biyu ne kowanne ana ce mishi rakibun atidun ne kamar yadda wasu malamai suka fassara da haka da shigen wannan ne وإن روى الإثنان عن شيخهما إذا متاني قد بيو سك رويتو أبو شيخ سك رويتو حديثي أبو شيخ يسبق يسبق موت واحد بينهما sai mutuwar ɗaya daga cikinsu ya rigaya ɗaya ne rigaya ya rasu da wuri wa umiran akharu ɗayan kuma a ba shi shekaru mai tsawo daharan ma'ulif a miƙar da shekarunsa wani zamani ma'ulif wanda ba a saba miƙar da rayuwar mutum irin wannan zamanin ba ma'ulif ɗin jumla shi fi'iliya fi mahalli na fitin na'atun ne dahar da ya fada da wannan zamanin da aka yi garda rayuwarsa din ma'ulifa ba a saba dan adam ya rayu wannan shekaru mai tsawo ba fasabiqul lahiqu to wannan shine ake ce mishi asabiqul lahiq saboda yanzu misali kamar mutum ne yana da yana da shekara biyar suna cewa mai shekara biyar zai yi a yi itibari da riwayarsa mai shekara biyar kamar yadda yanzu misali yaro mai shekara biyar mukan iya sa shi makaranta kamar naziri misali to idan mutum yana da kamar shekara biyar to wani malami kuma wanda yake da kamar shekara casa'in ko ɗari yana wa'azi yana faɗakarwa yanzu misali musu shek mustapha kuwa turiya din nan kaga shekarunsa ɗari da wani abu ko yau idan ka je ziyararsa za ka ga yakan iya ɗauko ma tarihin su shek ibrima tarihin su shehunan ne yaka iya bayan wa'azi to a ce ka ɗauki yara ƙanana irin su zarkawi ka kai ka kai su gunsa yayi wani wa'azi yayi wani karatu su ji a wajensa idan suka ji a wajensa to in aka duba haifuwansa sai a ga kamar 19 2 ko 19 3 ko 4 ko 5 wannan tsakanin haifuwansa to zuwa yanzu in ka duba to ya haura ma shekara ɗaya shi kuma wanda yaro shekarunsa biyar ne kaɗai to kaga a nan ma za ka samu kamar an samu shekara kamar casa'in da wani abu tsakanin casa'in da wani abu tsakanin a nan ma kenan to a ce shi kuma kaman wanda muka buga misali da shi kaman zarkawun nan a ce shi ma ya kai yi shekara kaman ɗari da ashirin kaga a wannan tsakanin ka samu shekara wajen ɗari biyu a wannan tsakanin ka samu zai shekara ɗari in ka kwatanta da haihuwar Yusuf Mustapha da kuma rasuwan shi shi ka ga an samu kamar shekara ɗari to lokacin da shi ma ya kai kamar shekara ɗari da ashirin ɗin a ce a samu wani yaro shi ma ya ji karatu a wajensa to in aka kwatanta tsakanin wani zai ci kai wannan ƙarya ne ba zai yi ba. Ya zai ba zai taɓa yiwuwa a ce mutum da aka aike shi 1902 a cikin wannan mutumin ya yi karatu a gunsa ba to irin wannan ne akan iya samun tsakanin rawi guda biyu sun haɗu a shehi sun haɗu a shehi amma tsakanin su shekara ɗaya tsakanin haihuwan wannan da haihuwan wannan shekara ɗaya ko tsakanin rasuwan wannan da rasuwan ne shekara ta yi wani ma ɗari da hatsin a ga in baka san sirrin abin ba sai ka ce sanadi ne mun kafe dole ne a tsakanin su akwai wani mutum tukuna mutumin ne aka ce shi ba zai yi kai tsaye shi wannan a ce yana da riwaya abin wannan ba wannan ne suke kiran shi a sabi kula ya kai bayani mai yawa da misalai da dama na ban mamaki waɗanda malamai suke kawowa musamman ka duba sharhi na jalaluddin suyuti da kuma littafin shi ta diribin rawi ta diribin rawi sharhi takribin nawawi da irin sifatul muhis na alhafiz iraqi da sauran sharhi na manyan littattafai na mustalah da za ka ga wannan misali shi ne ce wa yin rawar isnani an shehu ma mutane guda biyu ne suka haɗu a shehi suka yi riwaya ya sibiku mautu wahidin bainahuma ɗaya mutuwar ɗaya daga cikin su ya riga a tsakanin ɗayan ya riga wa umira al'akaru ɗayan a bashi shekaru mai yawa ana cewa mu'ammar wanda ya rayu shekara da yawa shi ne ake cewa muhammad kamar yadda ya zo a cikin ƙurani inda yake cewa wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayat wa min alladhina ashraku yawaddu ahadum law yu'ammar sana ana cewa wanda ya rayu shekaru mai tsawo ana shi muhammad يعني أمر الآخر دهرا ما ألف فالسابق اللاحق shi sabik tun wanda ya riga wanda ya riga rasuwan shi ne sabik a haka allahik din kuma wanda ɗaya wanda aka ja shekarunsa ya jinkiri da shi ne lahik to shi ne sai sun haɗu su bi duka tukuna suke ta da wannan nau'i ɗin anhum agunsu wannan nau'i na ilimin hadisi mai wakana a sanadi to suna ce mishi asaji kullahi kad urif an san da haka an san da haka jumlan kad urif din hal ne na asaji kullahi din ai hala kauni a hala kaunihi ma'arufan so ba suna cewa aljumla بعد المعارف حال وبعد النكرة وبعد النكرة صفة مسلسل ما تابع الرجال في حالة أو صفة تحال مسلسل إذا سكت شيء وسندي مسلسلي ما تابع الرجال في سند دا الرجال ruwa ɗin wannan hadisin suka bi juna fi halatin wajen bayanin wani hali na lokacin da suke rawaito hadisin au sifatin au ko kuma na bayanin wata sifa a yayin rawaito wannan hadisin to halu wacce kowa yake mayarwa dan uwansa kowa yake mayarwa dan uwansa daga daga a hala ne hala ya hudu yuhalu abin nan nashi mabniyun lil majhuli kenan a ce hala ya hudu ko a hala yuhilu uhal kowanne yake mayar da wannan hali da kuma wannan sifa shigan yadda magabacinsa ya fada to shi ne a nan ya tattare maka dukkan nau'o'i na tasalsuli da malamai suke bayani a kansa saboda nau'o'in ko wani hali ne suke bayani ko kuma wata sifa misalin wannan kaman hadisi ne ce musalsal bitabassu ce manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake karantar da wannan hadisin yayi murmushi sahabin da ya rawaito zai fito bai ni mana muku murmushi cikin yadda manzo ya yi murmushi lokacin da ya ji hadisin abunsa shi tabi'in shi ma ya ce bari na yi murmushi shigen yadda ibn abbas ya min murmushi a lokacin a haka sai ya yi tasarsuli har zuwa ƙarshen sanadin ko zuwa rabinsa ko zuwa wani waje to ya ce musalsalun bi tabassumi ko kuma yana zaune ba kai hadisi wanda manzo sallallahu alaihi yake cewa wa kana muttaqi'an ba yace thumma jalasa fa qala abin ala wa kaulu zur ala wa kaulu zur ala wa kaulu zur ba to wannan ba ce shi ma sahabin da ya rawaito ya kasance muttaqi'an ne da ya zo faɗan ala wa kaulu zur ala wa kaulu zur ko ala wa shahadatu zur sai ni ke zauna yadda manzo yi haka wannan aiki ne ko manzo yana zaune lokacin da zai faɗi wannan hadisi ya tashi ya tsaya sahabin mai tahi ya tsaya tabi'in mai tahi ya tsaya musalsal kenan to an yana da halayya da sifofi daban-daban amma duk za su iya shigowa karkashin wannan musalsalin mata ba a rijalu fi halatin aw sifatin tuhalu rijal ruwaɗin wannan sanadi suka yi mutaba da juna wannan ya bi na bayan shi wannan ma ya bi bayan shi fi halatin cikin wannan hali aw sifatin ko cikin wannan sifa to halu wacce ake mayarwa kowanne ake mayarwa baya yadda na baya ya faɗa ake faɗansa kamar da muka bayyana daga hala ya hudu ne kamar kala ya hudu hala ya hudu sai a ce a hala yuhilu ka ce a hala abu ka mayar baya ko ka nuna baya a hala yuhilu ya ka yi bina'in shi zuwa majhuli aka ce tuhalu wannan jumla jumla fi jumla fi aliya fi mahalli jarri na'at da sifa sannan kuma a hala din ma akwai tuhalu din saboda an takaita aka faɗa wa sifa din ai fi halatin tuhalu aw sifatin tuhalu kowanne daga ahala yuhilu ne mabniyan lil majhuli wannan shine ake cewa musalsali kenan hadisi musalsal yana daga cikin fa'idodinsa rawin hadisi yana nuna ma lalle bai mance komai ba a hadisi ya haddace hadisi yadda ya kamata tunda wasu halayya wasu abubuwan da ya wakana lokacin hadisi hadisin mashi bai manta ba balle ya manta asalin wannan hadisin ma fihi mithlu ma abin qad ittafaq mithnayn aw fasa'idan fal muttafiq ma fihi hadisin da a cikin shi ko sanadin da a cikin shi al ismu ma abin sunan baban rawin tare da sunan baban sunan rawi tare da sunan babansa suka zamanto ɗaya. Lisne ga mutane guda biyu, au fasa'idan ko sama da biyu, falmuttafiq shi ne ake cewa almuttafiq kenan. Almuttafiq. Muttafiq kenan. Zari, haddasa na Anas ibn Anas. أنا أقول أسمع وحدثنا الحسن بن حسن بن حسن هذا قد أخوة sunan rawi da sunan babansa ko sunan kakansa muhimmancin ka san wannan karka ɗauka kuskure ake karka ɗauka cewa to alhassan bin hassan ɗin kuskure ake ko in alhassan bin hassan ɗin ya zama to haka to yanzu ya kasance ya kasance hassan na ukun kuskure ake to domin ka sani shine suke wallafa littafi mai suna irin wannan المتفق والمفترق to shi ne ya ce bisnai ne sunan uba suna da sunan uba au fasa'idan ko suna da sunan uba da sunan kaka su jeru bi'i daya su yi ittifaqi fal muttafiq shi ne ake cewa muttafiq kenan wa ghayruhu muftariqun waninsa kuma wanda kuma sunan da sunan uban bai zama to ɗaya ba shi ne ake cewa al-muftar to wannan kuma dama shi ne asali ya ce ja'far bin muhammad ko muhammad bin ja'far irin wannan ko muhammad bin ishaq muhammad bin ishaq da irin wannan to wannan shi ne muftar kenan saboda shi ba shi da iskali wa ghayruhu muftariqun wal mu'talif في الخط إلى اللفظ وغير مختلف إن فكتي والمؤتلف كم المؤتلف شيني في الخط سونا يبدا بيو زوا سما وسونا يبيو سحاتو أربوتو rubutun da ya ne lallafi amma lafazin furucin sunayen da karanta su daban-daban ne shi ne al-mutalif misalin wannan ka zo ka ce abid sannan ka zo ta ce ubaid ubaid ko abida da ubaida kaga in ka rubuta abid da ubaid ba wata ɗaya ne mutum duka ɗaya ne ubaida da abida in ka rubuta ba wata duka rubutun ɗaya ne to wannan shi ne ake cewa al-mu'talif kenan al-mu'talif yana ɗaya daga cikin sunaye waɗanda idan baka san su ba baka iya tantancewa za ka samu galabi wajen mu'amala da sanadin hadisi haka nan misali za kana neman tarjama na wani rawi domin ka san da shi tika ne ko da ishi ne to dole ne gabanin ka nemi tarjamansa to ka san da asalin dabatin sunan shi da wasanin sunan za ka iya samun rawi tarjamansa da tarihinsa da hukuncin da malaman jarruwar ta'adili suka masa to a kai baka sani ba ba wanda kake neman ba ne ka je ka dauko tarjaman wani ne daban irin wani ana samun khaladi da yawa to shi yasa sannan mu'tadif din yake da muhimmanci shine yace shine yace mas wal mu'talif fil khatti wannan rubutun ne ya zo daya lallafi banda banda wannan banda lafazi wa ghairu shi kuma wanda ba haka bane mukhtalif shi ne ake cewa mukhtalif shi ne sunaye guda biyu rubutunsu da lafazinsu duka daban-daban ne rubutunsu da lafazinsu duka daban-daban ne kamar ahmad da zaidu da wannan mukhtalif ne kawai mukhtalif ne amma abid da ubaid ko kabir da kubayir musakhar ko abida da kuma ubaida irin wannan to wannan to shi ne al-mu'talif din kenan wal mukhtalif kuma shi ne wanda daban ne baya rikitarwa kwata-kwata baya rikitarwa tare da shi amma ce wannan sunansa zaidu wannan kuma wannan sunansa ziyad misali haka ziyad da zaidu rubutunsu daban-daban ko wannan sunansa Umar wannan sunansa Amru Umar da Umar Amru din ana bambanta rubutun su da wawu in Amru kake nufi sai ka sa wawu a gaban ana cewa wawul farqi in Umar ne shikenan ba wawu to irin wannan duk ba a ce musu al-mutalif amma wanda rubutun ka gani ba wasali ɗaya ne to wannan shine yake cewa al-mutalif kenan Imam Suyuti cikin alfiyarsa ta ilimin hadisi ya kawo baiti ɗari na bayanin al-mu'talif kawai kuma yadda zai gaya ma zai ce ma wane da wane da wane da wane da wane da wane sunan su abid ne in ka cire wayannan mutanen duk sunan rawin da ka gani baya cikin wayannan to shi ubaidu ne ka duba malamai ba irin aikin da suka yi eh kuma zai ce ma wane din wane ne ya rawaito hadisin da wane wane ne rawaito cikin muwatta cikin sahih bukhari cikin waye duk eh wane ubaid ha ce ubaid bin ahmad zai ce ubaid bini zai ubaid bini kaza in ya kawo masu to duk wani wanda ka gani baya cikin wayannan ya gane ai to kawai in ka gani ba ubaid bane hadis ne na'am misali akwai inda yake da abin nan shiri nisbatun wajen dutani muhammad ibn ahmad al-jurjani in ka ga shiri da shi da shi ba shi ba yesu watan sunayen mata ne shirun duk ka ga rawun shirin sunan mata ne kwata-kwata namiji wanda yake da suna shirin don guda ɗaya ne a cikin ruwa shi ne muhammad bin ahmad jurjani kakan muhammad bin ahmad jurjani muhammad bin ahmad bin shirin wannan ne namiji ne ya gane to irin wannan zai ta kawo ma zai ta kawo ma wuyan da in za ta haddace alfetus suyuti to ka haddace wannan baiti tare to da ka haddace wannan baiti tare gwara baiti tare taran da yi saboda wuyansa saboda al-mu'talif wal mukhtalif shi ilimin hadisi yana da wahala ma fihi mithlu la abun ما فيه ما فيه باسم لاعب قد اتفق كعكسه مشتبه لا متفق yace abin da kuma sunan da ka gani a cikin sanadi sunan sunan rawi ne kawai kadai ya zaman to daya banda sunan sunan ubadin kad ittafaq sunan ne kadai ya zamo iri daya banda sunan uba ka asihi haka na akasinsa ko sunan uban ne ya zo daya banda sunan rawi mustabihun shi wannan suna kiran shi mustabihun ne saboda yana rikitarwa sosai yanzu misali ka samu ruwa guda biyu masu rawaito hadisi guda biyu ɗaya sunansa ahmad bin zaid ɗaya sunansa zaid bin ahmad zai bin ahmad wannan da wannan din to ko sun hadu a ɗaya daga cikin sunayen ko sun hadu da sunan uba ko sun hadu da sunan sunan sunan su din sunan su ne surar ruwa din ya zama to daya ko sunan iyayen su ne to daya a ɗayan ne suka hadu a ɗayan suka hadu to na yi cewa mushtabi an ce miki mushtabi ne saboda in kai baka sani ba za ka rikice yanzu zai yiwu misali hadisi ahmad bin zaid ne ya rawaito shi sai ka gani shi kuma ahmad bin zaid shi ya rawaito a wajen sufyan to sai ka ga haddasana ahmad bin zaid an sufyan sai wani zai ce haddasana zaid bin ahmad an sufyan shi ma to saboda haka zaka ce anya ba ahmad bin zaid bane wannan ya manta ya kallaba ya juya ya akkasa shi sai ce zai dubu na ahmad sai ka ɗauka haka to shi ne su malaman hadisi suka yi littafi mai ɗauke da sunayen irin wannan sai su ce ma ahmad bin zaitun wane ne mutumin basara ɗan kofa sika shi wannan zaidu bin ahmad ɗin wani mutum ne daban shi mutumin basara ne da shi wanda Ahmad bin Zaid ne yana rawaito hadisi a gun wane da wane da wane bayan Sufyan shi kuma wannan Zaid bin Ahmad din baya rawaito hadisi a gun wayancan sai dai a wajen Sufyan dai ma bayani dalla dalla domin in ba haka aka yi bane sai ka zo ka rikice ka da cewa mutum ɗaya ne aka juya suna to shine yace ma fihi lismu la abun qad ittafaqa كعصره مشتبه la muttafiq wannan ba muttafiq bane shi muttafiq shi ne wancan wanda ka karanta na baya ka samu sunan rawi sunansa da sunan babansa ko sunansa da sunan babansa don karanta iri ɗaya ne ko alhassan bin hassan bin hassan irin wannan misali malik bin anas ce malik malik bin anas to malik bin anas ka samu wani rawi wato shi ma abin nan malik bin anas malik bin anas to gaga sai ka dauka mutum ɗaya ne ko mutane ne daban-daban yawa da irin wannan suna nan da yawa wa man alaihi su'u hizbin kad ara muktalitun fada'ahu ba'du aw tara yace wanda mummunan hadda ya bijiro mishi wa man alaihi su'u hizbin mummunan hadda ya bijiro mishi kad ara ana cewa ara a ya aru ara din kala kala ne akwai ara ya aru akwai ara ya ari akwai ara ya ara ara a nan ya aru shine abu ya bijiro abin da da babu yanzu ya zama akwai manin su dai da tara din da ya faɗa a baya asalin sa tara'a ya tara'u misali ka ce tara'a ala zaidin su'u shibdin zaidu da yana da hadda tukunna a toshewan kwakwalwa ya bijiro mishi yanzu ba shi da hadda to hakan za ka ce ara za ka ce tara'a tara'a din ne saboda ikamatul wazni aka sahala shi za ka ce tara'a kawai kamar yadda qara'a ake cewa qara'a qara'a saboda wazni wa man alayhi su'u hizbin kad ara wanda ai wa man ara alaihi su'ushiddi wanda mummuna hadda ya bijiro mishi da yana da dabtu yana da hadda sai ya zo ko saboda girma saboda girma au ko kuma saboda ya bar mu'amala da harkan ilimi da harkan hadda a san idan kana mu'amala da harkan ilimi da harkan haddan nan sai ka bari ka koma kasuwanci to kwakwalon yana rauni saboda shi duk gaba duk gaba in dai ba ka yin aikin wannan gaba to zai zai dinga yin rauni yanzu kamar jiki ne haka in ba ka yawan tafiya da kafa ba ka yin exercise shikenan ba ka yawan nashi shi shikenan jiki zai zama bayi da kai saboda aikin da aka a halitta wannan gaba din dan shi ba ka yawaita aiki sai gaban ya samu rauni to haka nan kwakwalwa in kanta kana hadda yanzu ko karatun Qur'ani ma da kullum yana tuno haddasa yana karantawa yana tuno haddasa yana karanta kwakwalwan sabo ta ne kyau duk lokacin da yake so yi sabon hadda zai yi da kai amma ya watsar da karatun Qur'ani ya watsar da harkan ilimin nan shekara biyu shekara uku in ya dawo har kansa sai ji cewa ba yadda da ya san kansa bane to ko saboda barin harkan ilimi ko saboda girma bijirowar girma ko kuma ko saboda shagaltuwa mutum ne da yana hayi tukunan iyalai su masa yawa yara su masa yawa ko harkoki na kasuwa su masa yawa ko a bashi wani matsayi na shagal na shagaltar da shi kamar ya zama alkali misali abu mai fareja ta irin wannan sababai da yawa ne malamai ke faɗa na bijiro mummunan hadda da duk wanda da yana da hadda tukunan haddasa kwakwalwarsa ta gurɓace to sunan shi muktalit muktalit hukuncinsa shi ne fada'ahu ba'ad ka kyale shi bayan haddan shi ya zama mummuna ka kyale shi kar ka karbi hadisinsa ka kyale shi au tara shi ne atafi zuwa ga aradin bayani na wancan fassarar aradin ne hukuncinsa shi wannan rawi hadisan da ya rawaito kafin ya samu ikhtilafi haddasa zamo mummuna to za a yi aiki da shi amma hadisan da ya rawaito bayan shiga wannan hali to ba za a karba ba shi za ce fada'ahu ka bar shi ba'adu bayan turul abin ikhtilafi din a gare shi ka bar shi asalinsa mabni ne ala dam ala dam بقطعه عن الإضافة لفظا لا معنى كأصل shine fada'ahu ba'da al-ikhtilati sai aka cire mudafin ilayhi al-ikhtilati sai aka yi bina'in bina'in ba'da din da damma domin ka gane cewa akwai mudafin ilayhi wanda aka cire shi مجهول عين واحد عنه فرد وأجمعوا برد ما عنه برد in ka ji sun ce majhulu aini mutum da ba san kowaye shi ba aka ce aini mutum din kansa in aka ce hal kuma halinsa akwai wanda shi din ne ba a san kowaye ba ne akwai wanda kuma shi din an san shi amma ba a san halinsa ba siƙa ne ko kuma da'ifi ana karɓar hadisinsa ko ba a karɓi hadisinsa ba to wannan yana nufin wanda ba a san shi ba in ka ji sun ce majhulu aini wanda shi ainin shi shi zatin sa ba san kowa ya shi ba wahidun anhum farad shine mutum da mutum ɗaya ne ya rawaye kadaita da riwaya a kunsa duk inda ka ga hadisin sa wani mutum guda ɗaya shi ne yake rawaito wannan hadisi duk inda ka ga hadisin sa shi ne wannan shi ne mai rawaito hadisi a wajen sa ba a samu wani ba bayan sa da sunan shi majhulu aini wa ajma'u bi raddi ma anwara sun yi ijma'i malaman hadisi ai ala raddi ma warada anhu akan mayar da abin da ya zo daga binsa na hadisi ba a karɓar hadisi ta yaya za ka ɗau hadisin wanda ba san kowa ya shi ba ai ba zai yi wa ɗauka ba majhulul hali islami anhu rawa shi ko majhulul hal shi an san shi amma ba a san halinsa sika ne ko da iri ba ne shi ne mutane guda biyu suka rawaito a wajen shi mutane guda biyu suka rawaito a wajen shi fafa idan zuwa sama walan wasak amma babu wanda ya wasaka shi ya ce shi adali ne ko shi sika ne mutane biyu zuwa sama suka rawaito amma ba a samu wani wanda ya ce shi nan adali ne ko sika ne ba to ya zama shi wannan mutumin da ya sanannen mutum ne an san shi din to amma ba a san halin shi ba sika ne a karbi hadisinsa ko da ifi ne a mayar da hadisinsa ba a san da wannan ba to wannan shi ne ake ce mishi majhulul hal kuma suna kiran shi matushi mutum mana wanda yi kokowaye ba tsarinsa ba ta shi ne ya ce walam yuwassaq ma hawa abin da yake da shi abin da yake tattare da shi na halinsa ba a wasaƙa shi ba ba a ce adali ne shi ko sika ba to anan in ka zo jawabi majhulu ainin majhulu ainin wahidun anhum farata madhulu aini din zaka iya mayar da shi a mubtada saboda ka kasta sai na kiran da idafa sannan kuma wahidun din zaka ce fa'ilun li fi'lin mahzufi yace dalla alaihi ma qablahu دل عليه ما قبله فاعل لفعل محذوف دل عليه ما قبله saboda ba zai yi ya zamanto mubtada ba ba zai yi ya zamanto mubtada ba saboda na kira ne shi wahidun an fara shi jumla na in farada din kuma sai ka ce jumla jumlatun fi'liya la mahalla laha min al-i'rabi sai ka ce jumlatu tafsir jumla na tafsirin labari da mahalla hakanan za ta yi yawazi isnani an rawa din ai rawa an isnani din fa'ili shi ne mazuf fassarahu ma ma ma ba'dahu shi ne rawa din الباب الثالث بابي نأكو المتن والسند وانا شيني بابي نكشي بابي da yake shiga matani yake shiga sanadi ma'ana duk wani nau'in ilimin hadisi da aka ambata cikin wannan babi to yakan iya shiga matani wani lokaci yakan iya shiga sanadi shi ne muhimmancin tantancewa cikin wannan kasida kenan saboda ɗalibin ilimin hadisi da bai sani ba in aka kawo a cakuɗe ba zai iya warewa ba shi ne aka ware shi ne ya ce makhalafal ما خالف المقبول أولى منه كل فالشاذ والآخر محفوظ
نعم ما خالف المقبول أولى منه wani ne wanda yake almakabuli wanda ake karban hadisinsa نعم aini akan almakabul din ibara ce ta alhafiz bin hajar saboda zai iya daukan sika zai iya daukan saduki zai iya daukan nau'o'in waɗanda aka wasaka su gaba daya نعم sabanin ibarar wasu daga ciki suna ce ma khalafa sika to in ka ce sika akwai kasa da sika din نعم kaga ba zai samu shiga ba shi kenan amma ka ce almakabul duka za su samu shiga cikin wannan ibara din نعم aula minhu aula din shine fa'il din khalafa din al-maqbula shine maf'ulun bihi muqaddam نعم al-maqbul wanda ake karban hadisin sa aula minhu wanda ya fi shi ya saba ne shi نعم ya saba ne shi wannan sabawan a sanadi ya saba masa ko a wani lafazi cikin matani ya saba masa نعم kul kace fashazu wannan shi ake cewa shazu نعم ka lura da wannan sosai abinda za ka lura a nan aka ce sha ni da kai din misali duk ana karban hadisi ne نعم amma aka ce ni da kai dukan musika ne wannan baya nuna cewa adalar mu iri ɗaya ne ta yiwu ka shi ne adala ta yiwu na shi ka نعم kawai sunan adalar ne ya haɗa mu gaba ɗaya kamar da za ka zo ka ce wani da wani da wani da wani masu kuɗi ne wannan baya nuna cewa irin kudin su duka ɗaya ne misali wannan abin da ya mallaka dubu goma wannan dubu ashirin wannan miliyan ashirin wannan miliyan talatin amma duk ka haɗa su akan cewa masu kuɗi ne to kamar wannan ne to saboda haka wannan adali ne wannan adali to shi ne aka samu wannan siƙa ne wanda aka ce mishi siƙa siƙa ya fi wanda aka ce mishi saduki نعم kaga dukan su ana karɓan hadisin su amma siƙa ɗin ya fi saduki نعم to shi shi saduki sai ya rawaito hadisi ya sabawa sika wanda yake sama da shi ya fi shi ko a matani wani lafazi ko a sanadi faɗan sunan wani rawi ya saba masa نعم to shi hadisin wannan sadukin sunansa sha نعم shi kuma hadisin wannan sika wanda ya fi shi nan sunan shi mahfuz نعم kaga kenan shaz da mafuz yana kasancewa tsakanin waɗanda ake karɓan hadisin su ne duk ana karɓan hadisin su aula din ne a shi makabul din ne ya saba wa aula نعم ya saba wa wani wanda ya fi shi a dada hadisin shi shi ya zamanto shaz hadisin wancan wanda ya fi shi ya zamanto mafuz نعم saboda haka za a ɗauki hadisi mafuz a yi aiki da shi shi kuma wannan shaz din a bari ba dan wai wanda ya rawaito shi din ba adali bane a'a saboda an samu wani wanda ya fi shi ya saba ne shi to wannan shine yace ma khalafa al-maqbula aula minhu kul fashazu din نعم wal akharu mahfuzun qabil نعم shi ɗayan hadisin wannan siqa to shine mahfuz ake ce shi qabila wanda ake karba nuna ce shi iliya fi mahalli raf'in na atulli mahfuz din kenan shi mahfuz din shi ake karba a aiki da shi shi kuma shaz din a bar shi نعم
in khalafa al-maqbula zadda ihu fa munkarun wal akharu al-ma'ruf wannan shi kuma tsakanin makabuli ne da da'i نعم makabul wanda ake karban hadisin sa da ifi wanda ba a karban hadisin sa sai za shi in khalafa al-maqbula zadda ihu zadin shine fa'il ai hazar da ihu نعم wannan da ifin misali sai ya saba wa al-maqbul wani wanda ake karban hadisin sa shi da ba a karban hadisin shi da ifin sai ya saba wa wani wanda ake karban hadisin sa fa munkarun to نعم hadisin sa ya zama to munkar hadisin wayen kenan da ifin ya zama munkar in a can ne ba shaz bane نعم wanda ya to anan munkar a a can shafin wanda ya saba din shi ma ana karban hadisin shi shi kuma anan din shi wanda ya saba din ba a karban hadisin sa da'ifi ne نعم to shi ne fa munkar wal akharul ma'ruf shi ɗayan makubulin wanda shi wannan da isin ya sabawa hadisin shi din to shi hadisin sa ya zama to al-ma'ruf na'am to shi ma yakan iya kasancewa nakara tana kasancewa a sanadi nakara takan iya kasancewa kuma a matani na'am
إلحاق غير مرفوع به اتصل فمدرج ال- فمدرج المتن وإسناد حصل إلحاق غير مرفوع به إذا كحداوة أبندا با مرفوع بني كهذا شيء مرفوع na'am معناه كشي مرفوع كمان كرنتا كسني lafazi ne wanda manzo ne ya faɗe shi to sai aka haɗa shi da lafazin da ba manzo ne ya faɗe shi ba ko sahabi mawkufi ko tabi'i maktu'i ya faɗa to ittasala kuma wannan ya zo ya zo a haɗe ba tare da an rabe an rabe shi ba to a wannan lokaci fa mudrajul matni ake ce mishi mudraji na matani na'am misalinsa hadisi ne ya zo a a manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa ah, inna inna ummati ah, ah, tub'asu yawmal qiyamati ghurran mahjali na'am
yace yawmal qiyamati ghurran mahjali hadisi na'am shine ya zo famani tafa'a minkum an yi tila gurratahu fal yaf'al na'am
al'umma ta za ta she ta gurran muhajjali fuskokin su suna haske na'am hannayen suna haske gurran muhajjali na'am kafafun suna has- haske to sai ya ce famani tafa'a minkum an yi tila gurratahu duk wanda ya- zai iya tsawaita gurrarsa na'am to fal yaf'al yayi- yayi haka na'am to wannan mudaraji ne na'am ba manzo ne ya faɗe shi ba na'am kawai manzo ya tsaya a gurran muhajjadi ne na'am
abu huraira ne wanda ya rawaito hadisi sai ce fa man istata'a minkum an yutila gurratahu falyaf'al na'am sai wasu ruwa suka rawaito ba tare da sun fassale fassale tsakanin mudurashin da mafu'in ba na'am shine aka samu a wat- a wani sanadi kada abu huraira faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al aka gane cewa a he wannan kaulin abu huraira ne na'am to wannan shine suke ce mishi mudarajin kenan na'am shine ilhaqu ghairi marfu'in bihi lafazin da ba marfu'i bane a hada shi da marfu'i na'am ittasala kuma a hade ba ce kalawa ne an rage shi ba na'am فمدرج المتن شيء مدرج المتن na'am وإسناد حسن sannan kuma mudrajin isnadi shi ma yana kasancewa na'am wa isnadin a nan atafi ne atafi ne a zuwa gairi din na'am ai wa ilhaku wa wa ilhaku a isnadin hasala na'am a ɗauki wani a- a ɗau- a ɗau isnadin da baya ciki a saka shi ma yana kasancewa na'am akan iya yin idiraji a wannan cikin isnadi shine shigan abin da ka karanta a baya a- al- almazid fitti tsari Mm.
almazid fitti tsari kenan Mm.
a ɗauko sunan wanda babu shi tsakanin rawi da rawi a saka ya zamanto muduraji na sanadi idiraji a sanadi kenan na'am shine almazir fi muttasilin asanid wanda muka karanta a baya na'am wa isnadin din ma- ma- ma'tuf ne ala ma'tuf ne ka- ala ghairi din Mm.
ay wa ilhaqu ghairi isnadin na'am hmm? ghairi isnadin hasala na'am ghairi isnadin ah, ha- hasala aw wa ilhaqu isnadin hasala wa ilhaqu isnadin hasala na'am
ما جاء فيه القلب متنا أو سند فذا هو المقلوب وجري واعتمد na'am duk hadisi a matani ne ko a sanadi kan juyewa yanzu ya kasance don misali da lazu ba mun zo mun ce a misali akwai ahmad bin zaid akwai zaid bin ahmad ba idan ya zamanto mutane guda biyu ne mutane guda biyu ne ɗaya sunansa ahmad bin zaid ɗaya sunansa zaid bin zaid zaid bin ahmad to ya zama mushtabi mutane biyu ne in mutum ɗaya ne tukunan wani ya kuskure ya juya ya zamanto makuloli ya zamanto makadubi wannan a sanadi kenan in a martani ne misali hadisin da ya zo sab'atu yuzilluhum Allahu yawma la zilla illa zilluhu dinnan wanda manzo yake cewa wa wa raj- wa rajulun anfaqa anfaqa hatta la ta'lamu sh- shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu a gan wannan ne daidai sai wani rawi ya zo ya kallaba hatta la ta'lamu yani yaminuhu ma tunfiqu shi- shimaluhu to wannan kallaba shi juyawa juyawa haka to wannan irin wannan shine ta kalbu juyawa ya kasance a matani kenan shi yasa ya ce ma ma ja'a fihi alqalbu abinda juyawa ya zo a ciki matnan a matani لا تعلم شماله ما تنفق يمينه سيتي ما تعلم يمينه ما تنفق شماله أكا قلبا شي أو سند كو أسند دي كما مثالي دا مكا فدا متين سننس أحمد بن زيد أكا ميدا شي زيد بن أحمد شي يتي فذا هو المقلوب وانا شي يأتي شي مش مقلوبي ودري كتنشي واعتمد كدوغارا دا wannan tarihi مختلف الوجوه متنا أو سنة مضطرب والجمع والترجيح رد مختلف الوجوه ح- حديث دا كو أمتني كو أسندي وجوه فكوكين ma'anoninsa ko kuma fuskokin sunayen waɗanda aka waito suka saba mutaribun shi ne ake cewa mutarib amma ka rashin wannan tarihin wal jam'a wa tarjiha rad ai wa radda al jam'a wa radda tarjiha ba zai yiwu a hada tsakanin waɗannan lafuzzuka da wujuhin da suka saba wa juna su zaman to ɗaya ba ba zai yiwu kuma a yi tarjihi a ce wa kaza ɗin shi ne daidai sauran kuskure ne ba to wannan shi ne za a ce mashi mutarib amma in zai yiwu a yi jami'in tsakaninsu ya zaure yana da ma'ana guda daya to ba a ce mishi mutare hakan in zai yiwu a nemo a nemo wani wajihi na tarjihi a ce wanin lafazi kazan ko sanadi kazan shine daidai sauran kuskure ne to wannan ma ba za a ce mishi mutare ba yanzu misali hadisin ah, alwa- alwahibatu nafsaha ma wata matar da ta zo ta ba wa manzo kyautan kanta cewa in kana da bukata da ni na baka kaina sai wani mutum man- ya yi shi- manzo ya yi shiru bai ce komai ba sai wani wani sahabi mabukaci ya tashi sai ya ce ka aurar min ita ya ma'aiki in baka da bukata da ita kai to a wannan hadisin a wani lafazi yake yake cewa wa kad mallaktukaha bima ma'aka min alquran a wani lafazi yace wa kad ankahatukaha a wani lafazi wa kad wahabtukaha kaga wannan lafuzzuka ne daban-daban daban sun saba wa juna amma idan ka duba zai yi su fuskanci magana daya duk abin da lafazin kowanne yake nufi manzo ya ce na aurar maka da ita saboda turori ko surar da ka haddace imamu a kamin alkur'an na ba ka kyautanta na aurar maka da ita na ba na mallakar maka da ita duk sukan iya haɗuwa su ba da ma'anan aurarwa din to saboda haka wannan ba zai yi kace mutaridi bane ba zai yi kace mutaridi ba dan me saboda ka tara ma'anoni lafuzzukan daban-daban din ka mayar da su suna kan ma'ana guda daya misalin tarjihi kuma wannan ah, wasu ruwa ne wannan ya faɗi lafazin nan wannan ya faɗi wannan lafazin wannan ya faɗi wannan lafazin sai ka ga lafuzzukan duk sun saba da juna ko in a sanadi ne wannan ya ce an zaidi wannan ya ce an ahmad wannan ya ce an ishaq hadisi guda daya to shi kenan sai ka ce to su wayannan wanda suka rawaito hadisan hadisin ko suka siyakin wannan sanadin su waye ne ne su sai ka zo ka binciki tarihin su wannan ce ma sika ne wannan ce ma da'ifi ne to sai ka rajjaha lafazin sika lafazin wanda yake adali ne babisi ne kula mai haddadin sai ka ce wannan shi ne gaskiya saboda menene saboda ya fi su hadda ya fi su ilimi ya fi su koyewa da ilimi hadisi sai ku ce sauran sun yi kuskure wannan kayi tarjihi to da zaran an samu jami'i ko an samu tarjihi to ba za ka ce mishi mutarri ba yasa ya ce wal jam'a wa tarjiha rad ai wa raddal jam'a wa raddal tarjiha baya iya karban jami'i baya iya karban tarjihi ya zama to mutarri ma'ana yana iya karban daya daga cikin su ba za ka ce mishi mutarri ba wa ma ghayyarta naqtahu musahhahu yace a suna na ruwa ko kuma a matani ne wani lafazi ya zo duk abin da ka canja mishi dugo shi ake cewa musahaf ka canja mishi dugo shi ne ake ce mishi musahaf yanzu misali kabir sunan rawi kabir to wani kuma sunansa kafir to kabir baɗin nan in ka mayar da shi sa ya zama kafir wannan kayi tasfifi kenan kayi tasfifi ko wani rawi sunansa humair sai haɗin ka ɗaura ɗugu a kai ka ce humair kayi tasfifi ma'ana shi suna ne ko lafazi ne kalima a matani in ɗugu yana bambanta ma'anan dugo yana bambanta ma'ana to da zaran ka canja dugo mai dugo kamar da shi ba dugo ko marar dugo kamar da shi da tuku shi shi ke cewa tasif kenan ta yi tasifi kenan wa ma gayyarta shaklahu muharrafu abinda kuma ka canja mishi wasali shi ne muharraf misali rawi sunansa sunansa a ubaidullahi sai ka kira abidullahi abidullahi ka canja wasai to ne ya zama to me ya zama to muharraf kenan shine muharraf mutahaf wajen rubutu dugo da rashin dugo sannan kuma muharraf wajen wasai an samu canji waɗanda su ne ƙarshen wannan babi dai alkhatima وتم ذي الحدود بالتحرير سبع وخمسون لدى النهرير الخاتمة yace ƙarshen wannan khatimar wannan kasida wa tamma zil hududu al hudud din jami'i ne na had had shine ta'rif تاريخ حديث صحيح حديث حسن حديث موقوف منقطع مؤدل مضطرب مختلف مؤتلف متفق ودنا حدود اي التعارف التعريفات تكون شكالا بالتحرير da shirya su daidai daidai aka ce tarir harara muka shirya bai zaman to daidai bi tarir da shirya su daidai sabu'un wa hamsuna su din su hamsin da bakwai wannan badal ne na zitta hadi lil hududun kamar ya ce wa tamma sabun wa hamsuna ne wani kaga dama kamar yadda shi khabar ne mutu da mahazofi ma'ana ka karanta nau'i daban-daban daban sahihi hasan makuturi munkati mudan ka karanta daban-daban su hamsin da bakwai ladan mihiriri wajen ƙwararre fitacce mahiri aka ce annihiri wanda ya kura ya abu ya fi yi fice ya abu ya zama goni a kan abu abu ya tuha hamsu na zikti tsari baitukan wannan kasira baituka ne hamsin a takaice ja'at ka kaddurri bi izinin bari waɗannan baituka ɗin sun zo maka kaman gwalagwalai نعم durɗin jam'i ne na durra نعم durra shine diamond gold guda ɗaya mai kyalli ne yaƙi wanda a cikin duhu kakan iya hango haskinsa da yarkinsa نعم haka ci- ka cire ta din ya zama addu'u ya zama to jami wasu mu jinsi نعم da aska waɗannan baitukan sun zo mata ka duri kaman gwalagwalai kaman daimon bi izinin bari نعم da izinin Allah subhanahu wa ta'ala albari نعم ma'ana wanda ya rubuta shi ba shi da iko a kai ba shi da fasaha a kai ba ikon shi bane ba fasaharsa bane نعم izinin Allah ne ya sa baitukan suka zamanto haka نعم ya iya shirya su suka zamo haka shi ne bi izinin bayan نعم wannan aiki ne wanda wajibi ne akan duk wani musulmi duk abin da ya aikata shi ya mayar wa Allah subhanahu wataala saboda asali shi dan adam ko halitta gaba ɗaya ba shi da wani aiki nashi shi yasa Allah yake cewa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halice ku kuma shi ya halice dukkan abin da kuke aikatawa نعم to shi yasa yayi bara'a da haulin shi da kuwar shi da ilimin shi da dabaran shi da fasaharsa da fahimtar sa duk ya mayar wa Allah subhanahu wataala نعم shi kadai yace bi iznil bari نعم
salamuhu jami'u bis salati sallamar Allah subhanahu wataala wanda yake tattare yake haɗe da salatin shi نعم alan nabi wal ali wal hudati نعم su tabbata a bisa annabi da kuma adayensa da hudaci da kuma masu shiryar da bayi نعم alhudadin jam'i ne alta alhadi نعم kama addu'a jam'i na adda'i arhuma jam'i na arrani نعم wal huda masu shiryatar da al'umma manzo da su tabbata tammat alqasidatu bihamdillah wannan qasida ah, ta kare da godewa Allah subhanahu wataala tarihin fara rubuta qasidar shine 30 ga watan jumadal akhira shekara ta 1429
نعم
tarihin karasa shi da tabiyin shi kuma shine biyu ga watan rajab wato shekara ta dubu daya da dari hudu da ashirin da tara ma'ana an rubuta kasidar cikin kwanaki guda biyu ne kawai kacal نعم da kuma bugawa da bayyana gaba da cikin kwana biyu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك a gurgude za mu karanta baitukan a rere نعم